بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka wanda yake magana akan yabon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mai suna alburda da a yau 21 yau alhamis yammaci ne na alhamis 21 ga watan jumada al'ula hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1441 daidai da 16 ga watan 1 miladiya shekara ta 2020 za mu tashi alfaslu thalith fi madihin nabi sallallahu alaihi wasallam ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي وشد من سبب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من؟ لولاه لم تخ لولاه لم تخرج الدنيا من الأدم محمد سيد الكونين والثقلين والفرد محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس جرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفم لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم أعيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفخم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمم الفصل الثالث وأن فصلي شيني فصلي نأكو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم wanda yake magana akan yabo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine manufar rubuta wannan kasida da shi Muhammad ibn Sa'id al-Busiri ya rubuta to ya fara da cewa zalamtu sunnata man ahya zalama zalamtu na zalunci sunnata wato sunnar in an ce sunna ana nufin attariƙatul masluka hanya wadda ake bi to yana nufin na zalunci hanyar annabi shine wanda man ahayar zalama wanda ya rayar da duhu ya rayar da duhu da ibada ma'ana ya tashi tsaye cikin dare yana ƙiyamun laili yana karatun alkur'ani yana addu'o'i da sauran azakaru shine ma'ana a hayar zalama ya rayar da duhu ma'ana wato dare wanda yake ya siffantu da duhu ila anishtakat har sai da kadamahu kawahunsa suka yi ciyo wato suka kai ƙara suka kai kuka abdurra na cuta da ta same su min waramin na kumburi na daga kawafinsa da suka yi wanda har sai da Allah ta'ala ya saukar da alkur'ani taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa eh ba mu saukar da alkur'ani gare ka dan ka wahala ba kamar yadda ya zo a hadisai da dama cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama qiyamul laili har sai da kawafinsa suka ainihin kumbura suka dinga tsatsagewa har na na aisha take cewa da shi ya rasulallah allah ya gafarta maka abin da ya gabata da abin da zai zo nan gaba ya yi to za ka zo kana wahala kanka akan haka ya ce da ita afala a kunu abdan shakura to ni ko ba zan zama bawa mai yawan godiya ba ai wannan ni'ima ce da allah ya min wannan abin da kika ga ina yi godiya ne ga allah maɗaukakin sarki to shine al-busiri yake faɗa a nan ya zalamtu sunnata man a hayar zalama na zalunci sunnar wanda ya rayar da duhu ma'ana dare mai duhu ila anish da katka da mahudur har sai da kawagu ne suka kai kuka suka kai ƙara na cuta min waramin na kumburi da ya same su wa shadda kuma annabi na zalunci sunnar wanda wa shadda ya ɗaure a sha'ahu hanjin cikinsa ko kayan cikinsa yan ce a sha ana nufin dukkanin kayan ciki hanji saifa anta da sauransu to annabi ya ɗaure kayan cikinsa min sagabin saboda yunwa da ta same shi annabi sallallahu alaihi wasallama sai kwana uku bai ci abinci ba waɓawa haka kuma annabi ya ɗaure kashan kuibinsa wanda wannan kwiɓi muturafal adami wanda yake mai ni'imtattar fata ko kuma wanda fatarsa take mai ni'ima in an ce muturaf shine wanda yake cikin ni'ima da wadata al'adami kuma shine fata to annabi ya ɗaure kashan kwiɓinsa muturafal adami wanda kwiɓin nan yana mai ni'imtacciyar fata da ka kalli fatan za ka san cewa to akwai ni'ima ga wannan bawan Allah ta hatal hijara kuma ya ɗaure shi a ƙarƙashin dutse wanda ya faru a yakin khandak lokacin da aka yi ginar walalo annabi ya ɗauke dutse ya ainihin ɗaure cikinsa saboda yunwa wara wa daftul jibalu to don kashe faɗi haka sai ka ɗauka kila rashi na abbaida ko ya rasa wanda zai yi shi yasa sai maka istidraki da wani baiti don kasa wasu na ganin wai annabi talaka ne annabi ba talaka ba ne annabi ba talaka ba ne kawai dai shi bai dau duniya komai ba ba duniya a gabansa ba ya fi zaɓen ya zauna haka nan ba shida ko ya samu yau gobe ba shida sama da a ce ne yana ainihin ya tara abin duniya yanzu mutumin da zai iya kyautar rago ɗari ana ce mai talaka a gaba a ce mishi talaka to annabi ya taɓa kyautar rago ɗari sallallahu alaihi wa sallama kaga maganar talauci bata taso ba a'a duniya bai sama gaba ba warawadathu aljibalu aljibalu shummu duwatsu masu tsawo shine mana ashummu ai aljibalu alaliya eh duwatsu masu tsawo warawadathu sun neme shi min zahabin da su koma zinari a madadin cewa ya mallake su shi ya yi duk abin da yake so da zinarin kaga iyakar dukiya annan an nafsihi ga kansa ya zama mallaka sata shi kadai kuma halak fa'araha ayyama shamami sai annabi sallallahu alaihi sallama ya nuna ma duwatsun nan dukkanin ɗaukaka ba su suna takama da tsawo da ɗaukaka ba to sai nuna musu shi ya fi su ma ɗaukaka ala sai ya musu kallon banza bai ma kula su ba sallallahu alaihi wasallama to wannan wanda duwatsu suka nema da kansu su koma zinari mallakar kansa sai banza da su ya yi musu kallon izgili kallon kaskanci to kaga wannan shi za a zo kuma a ce talaka ne ashe kaga wannan yana nuna maka kawai duniyar ce bai samu gaba ba da annabi ya samu duniya gaba kaga ai shi kenan don waɗannan duwatsu da Allah ya ba ya sa ya yadda aka mai da su zinari kaga shi kenan da duk duniya ba wanda zai yi kudin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shine wa rawadatul jibalu ashimmu manyan duwatsu sun neme shi min zahabin da su koma zinari an nafsihi ga kansa fa'araha sai nuna ma duwatsun ayyama shamami dukkanin daukaka shamam shine rufi'a rufi'atun wa azama daukaka da daraja wato sai nuna musu ya mafi su daukaka wa akkadat zuhudahu sannan daruratuhu buƙatar annabi mai tsanani buƙata in ta yi tsanani ta ke kira darura to buƙatar annabi mai tsanani wa akkadat ta ƙarfafa zuhudahu gudun duniya gudun duniyansa fiha a cikin duniya ne ma'ana lokacin da duwatsu suka nemi su koma zinari daidai lokacin shi kuma yana cikin bukata mai tsanani game da duniya amma kuma sai bukatar ta kara mai zuhud gabanin mutanen duniya wanda lalurarsa ta yi tsarari sannan yake kara son duniya sama ga wanda shi ya samu duniya ne me yasa inna darurata saboda bukata mai tsanani la ta'adu ba ta shishiri ba ta ketare iyaka alal isami akan mutumin da yake ma'asumi an tsare shi duk tsananin bukata jiya da ta kai wato bukata to ba za ta sa annabi ya yi abin da bai dace ba sabanin kai da ba annabi ba wani iya shiga lalura sai ya sata wani iya shiga lalura sai ya fashi wani iya shiga lalura sai ya kisa wani ya shiga lalura sai ya ci haram wani ya shiga lalura sai ya zalunci to banda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam la ta'abu alal islam eh lalura ba ta shishigi ba ta wuce gona da iri alal islam akan wanda yake masumi ko kuma al'umma ko jama'a wanda suke masumai waɗanda an tsare su an tsare su sai ce wa kaifa ta yaya ta da'u ita laluran nan za ta kira annabi ila duniya zuwa ga duniya ya za a ce lalura ko bukata ta kira mulman Allah sallallahu alaihi sallama zuwa ga kyalkyali na duniya ya za a yi shine wa kaifa ta da'u ila duniya daruratu ya za a yi lalura ta kira zuwa annabi zuwa ga duniya wanda shi annabi mallaulahu ba don sa ba lam tukhraj duniya ba da ba za a fitar da duniya ba min al'adami daga rashi to kaga tunda an fitar da duniya daga rashi don shi to ya za a kuma a ce bukata ta kira shi kuma zuwa ga duniya shine sama shine babba akan akan ita duniya din saboda haka duniya ita ce ƙasa da shi wato wannan kamar yana son ya nuna cewa duniyar ma gaba ɗaya an yi ta ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam to da wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin sufaye saboda wasu hadisai da suka dogara gare su da suke ishara zuwa ga haka akwai hadisin jabir da sauran hadisai a bari hadisai ne waɗanda ba su zo ƙarara sun kan nuna cewa an halicci duniya don annabi ba sallallahu alaihi wasallam da koda sun inganta ba su bayyana haka ba to bale ma ba su inganta ba babu wani nassi da ya nuna cewa an yi duniya don wani ko da ko shi annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya yi duniya ne don abota masa wannan shine zahirin abinda nusu suke tabbatarwa wa khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah da kansa ya ce ba halicci jinsin aljannu da mutane ba sai dan su bauta ne kuma da ma waye duniya mutane da aljannu su ne duniya idan zaka cire mutane ka cire aljannu to duniyar ba za ta zaune ba sauran halittu duka su tabi'a ce masu bayani ga aljannu da mutane to sai Allah ya ce bai halicce su ba sai don su kaɗe tashi da ibada har kenan makasudi malamai suka ce Allah ya halicci duniya ne don a kaɗe tashi da ibada a bauta masa a ba cewa an halicci duniya don annabi babu wannan nasi hatta dalilan da suka dogara gare su ba sarahatan suka zo suka bayyana haka ba to shi wannan magana ce yake faɗa a nan ba kai fata da ru ila duniya daruratu man yaya za a yi lalura mai tsanani ko bukata mai tsanani ta kira zuwa ga kyalkyalin duniya mallaulahu mutumin da ba don shi ba lam tukhrajid duniya da ba a fitar da duniya ma'ana da ba a halicci duniya ba min al'adami daga rashi muhammadu shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar ka tambaye shi man waye sai ce maka muhammad abin yabo wanda kowa na yabansa na gode masa sallallahu alaihi wasallam sayyidul kaunaini wanda shine shugaban a duniya da lahira shine alkaunai na anan shine shugaban duniya da lahira don duk wani annabi ba yake gare shi to bale kaga wanda ba annabi ba hatta mala'iku ba su kai daraja annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba hadda mala'iku in banda azam khashari shi ya ce mala'ika jibril ya yi annabi fadala to amma malamai sun yi mai raddi sun maida mai martani ba su kyale shi ba a cikin tafsirinsa al-kashaf wasaqalaini da kuma halittu masu daraja guda biyu saqalain suna cewa nan masu nauyi ba shi ake nufi ba saqalain dama as-saqalu ana nufin abu mai daraja ba as-siqalu ba bi kasri sa kace as-siqal shine nauyi ya ce as-saqalu to ana nufin abu mai kima mai daraja to yadda an ce wasu kalai sai a ce masu nauyi wasu kalai da halittu bangarora guda biyu masu kima masu daraja an fahimta su ne alayensu walijin walfari kai ne da ƙungiyoyi guda biyu ko jama'u guda biyu min orbin na ɓangaren orb larabawa wa min ajami da wanda ba larabawa ba bobayi su ne ajam duk wanda ba ba larabe ba to ajami ne ma'ana bobawa ne ko da fara fata ne ko da jafata ne a wurin su larabawa in dai kai ba ba larabe ba ne to sunanka a ajami bobawa to shine duka shugabansu nabiyuna shine annabinmu al'amiru kuma shine mai umarni annahi shine mai hali fala ahada duk da ya sa wala ahadu amma kamata ya fala ahada ya kamata saboda na kira shi ba alam ba ne na kira idan ainihin la ta gabace ta to zai zamo zai zamo masu fala ahada babu wani abarra wanda ya fi gaskiya fi kaule la wajen faɗan la la ba haka ba ne minhu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kaji manzon Allah ya ce ba haka bane to gaskiya ne ba wanda ya fi gaskiyar wannan kalma in ba manzon Allah amma ga gana ya cewa ba haka bane kuma a je a lalaba haka ne ko ba haka ba wala na'ami asalinsa wala na'am ne an harraka mimin ne saboda kafiya wala na'ami haka kuma cewa eh na'am haka ne in annabi ya ce eh haka ne to haka ɗin ne ko ka je ka bincika haka ɗin ne in kuma ya ce ba haka bane to ba haka bane sai annabi sallallahu alaihi wasallam amma kai kana cewa haka dai sai alalawa ba haka bane eh ko wani ko ma waye huwal habibu ko shine abin so al habib ma'ana abin so ai al mahbub saboda kowa na son annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ana nufin mai so ba a shi abin so ne a wurin kowa allah zai turja shafa'atuhu wanda ana fatan samun cetonsa ranar tashin kiyama likulli haulin ga dukkanin wani tashin hankali min al'ahawali daga cikin tashin hankula muqtahimi wanda ke kutsawa cikin al'umma ranar tashin kiyama ko wanda zai kutsa ranar tashin kiyama falakata hamal aqaba gashi na alqur'ani dan me baka abin nan baka kutsa ma aqaba ba da'a ila Allah ya kira zuwa ga Allah shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fal mustamsikuna bihi masu riko da abinda annabi ya kira zuwa gare shi mustamsikuna sune masu riko bi hablin da ya giya ghairi munfasimi ba mai yankewa ba inda ka yi riko da da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ka yi riko da yake da ba ta yankewa lan fi sama laha kenan to shine faqan nabiyyi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce annabawa eh ya an ce faqa ana ya wuce su yana sama da su fi khalqin wajen halitta duk duniya ba wanda ya kai halittar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gani in dai kana maganar kyawun halitta to ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya wanda ake buga misali da shi shine annabi Yusuf saboda tsananin kyansa kaga har ya zama fitina ga matan zamanin sa to malamai suka ce shi annabi sallallahu alaihi wasallama kaga ba a ruwaito cewa mata na zamani ne sun fitina da shi to akwai bambanci saboda kyan annabi Yusuf duk da yana da kyau shi rabi aka bashi da aka tashi sai aka raba kyau kashi biyu sai aka bashi rabi shi kuma manzo Allah sai aka bashi kyau gaba ɗaya fa jawharul husni fihi ghairu munqasimi zamu karanta shi da aka bashi gol din so gaba ɗaya aka mika mai eh to amma shi son annabi eh kan annabi Yusuf jamaliyun ne shi kawai na ado ne an bashi kawa ne da ado shi kuma kyan annabi muhammad suka ce jalaliyun ne na girmamawa ne ma'ana diya da mace ke iya son annabi to ba za ta iya tunkara sa ballantana har ta fitini da shi tunda annabi ɗaya kai ba za ka iya haɗo ido biyu da shi ka sake haɗa ido biyu ba ba ka iya ba saboda jalalarsa da girmansa kamar yadda zai faɗa nan gaba haka shi kamar rana in kana nesa sai ka tsinke ta ga tacce ya karama amma in kai kusa da ita sai ta kashe maka idanu to haka manzo Allah yake da ka zo kusa gare sai ya cika ba idanu to wannan shine bambanci amma da ba dan wannan jalalar ba to da an samu matsala da mata sun fitinu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai aka lullube wannan kyau na manzon Allah da jalala daraja da kima kisa za ka gama ce in tana son mutum in dai tana ganin girma ne ba ta iya gaya mai wafi kolokai da kuma wajen ɗabi'u halaye walam ya danu ba su ba su kusance shi ba ko kusa da shi ba su yi ba su annabawa fi ilmi wajen ilimi wala karamin ko kyauta in ana magana kyauta to aka kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine zaka zo ka roka ya baka kace bai ba ya kara kace bai ba ya kara shine zai zo kace kana bukata ya dauki raƙumi 100 ya baka yace gashi na ya baka kyauta wani ba kauye ya shigo madina bai ma musulunta ba ya zo inda annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi raƙumi 100 kyauta da ya je kauye su sai ya ce ma mutanen garin su to ya zo wurin muhammadu ko muhammadu nan daga cikin sifofi ne akwai kyauta zai yi maka kyauta irin kyautan mutumin da baya tsoron talauci sai ya kira su ya ce su zo su musulunta sai sun ka musulunta wa kullum dukkansu shi yasa ba a taɓa roƙon annabi ya ce babu ba ya ce ya haƙuri bai taɓa ba wa kullum dukkansu su annabawa min rasul multamisun kowa mai nema ne min rasulillahi daga manzon Allah garafan kamfata na na ɗiban ruwa da tafi ka ɗiban ruwa da tafin hannunka shi ake kira garaf to dukkanin annabawa kowa mai neman kamfatar ruwa ne min albahari daga tekun annabi sallallahu alaihi wasallam aw rashfan ko kuma tsutsa ka tsotsi abu kamar da kake tsutsan minti minar diyami daga ruwan hadari na baiwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addiyam shine hadari mai yawan ruwa sosai to da annaba har da annabawan su ma abin da suke nema ke wanda ya samu sa'a ya sa hannu ne dan kamfato daga gulbin baiwar annabi ko ni'imar annabi ko iliminsa wanda bai samu ba kuma ko dai tsotsawa ya dan tsotsa daga hadarin manzo sallallahu alaihi wasallam wato kamar yana son ya gaya maka cewa falalar manzon Allah kamar teku ce kamar hadari ne na ruwan sama irkasan ya ce wannan teku ne duk yadda mashaya za su zo su sha ruwa ko masu ɗiba su zo su ɗiba ba za su iya ƙare tekun ba haka duk yadda ruwa za su sauko ga ƙasa ƙasa ba za ta iya shanye wa'annan ruwan ba sai kaga ruwan sun kwanta dole wa waqifuna ladaihi inda haddihim su annabawa wa waqifuna masu tsayawa ne ladaihi a gun manzon Allah inda haddihim a iya nasu iyaka bakin haddi iyaka inda Allah ya kayyade musu ko ne annabi yana da iyakan da Allah ya shata masa ko a ilimi ko a falala ko a daraja min nuqtatil ilmi na daga digo na rubutun ilimi shine in ka bude littafi kamar littafin nan misali zaka ga akwai digagga wa waqifuna zaka ga kafan ayi mata digo fa'un ayi mata ya'un ayi mata nunun ayi mata wannan shi ake kira nuqta aw min shakalatil hikami ko kuma daga wasali na alkur'ani ko wasali na hikimomi maganganu na hikima ma'ana ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in za a auna shi da ilimin sauran annabawa an gani to kamar kalmomi ne kamar yawan kalmomi ne kamar kace zaka kwatanta kalmomi ne da digagga da wasulla na san ko an gane ba to kaga misali yanzu in ka ce alkitabu kalma alkitabu kaga akwai alif akwai lamu akwai kafu sannan akwai alif sannan akwai ba'u kaga wannan kalma ce in ka hada wayannan harufa ba'un tana da digo ko to wannan digo da wasulla na al ki ta bu kaga wannan wasalin kenan to kaga in za ka tara wa'annan musulun da wannan digo na ba'un ba za su kai yawan kalma na batar an gane to ilimin manzo Allah shine matsayin kalmomi shi kuma ilimin annaba shine matsayin nukutoti digagga da wasulla kaga akwai tazara mai nisa to shine wa waqifuna ladaihi inda haddihim annabawa masu tsayawa ne a iya a wurin manzon Allah sallallahu alaihi in ana magana manzon Allah sallallahu alaihi sallama to su masu tsayawa ne a iya haddin su sai dai ana magana sauran wasu mutane waɗanda ba annabawa ba amma in dai ana magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to annabawa su kansu su kan tsaya iya nasu haddi min nuqtatil ilmi iya haddin ilimin su shine bai wuce digo na ilimi ba aw min shakalatil hikami ko kuma wasali na hikima ko na alqur'ani fa huwa allazi tamma ma'anahu shi kadai ne wanda tamma ma'anahu sifofinsa na boye suka cika da kowane mutum yana da halaye guda biyu akwai na ɓoye akwai na bayyane kaga hali na ɓoye irin su haƙuri irin su fushi irin su gaskiya da sauransu an fahimta irin abin da dai baka iya gani ma'anawi ne sai dai ka hararo shi da kwakwalwarka yanzu in mutacce ya nuna ma hankuri kaga bai gani to tamma ma'anahu halayensa na baɗini sun cika wa suratuhu da kuma halayensa na zahiri shine na halitta kenan duk gaɓoɓin manzon Allah na halitta ba gaɓar da adana ƙasu komai an yi shi daidai yadda ya kamata eh ba a wuce goda da iri ba sannan kuma ba a yi ƙasa ba sallallahu alaihi wasallam bayan haka kuma sun matsafa sannan sun matsafa bari'un na sani mahalicin halitta annasam ana nufin halitta eh to bari'un na sami mahalicin halitta sun matsafa sannan kuma ya zaɓe shi habiban masoyi bayan duk wancan abin ya gabata can ma'ana huwa suratu eh munazzahun an sharikin fi mahasini kai manzo Allah abin tsalkakewa ne daga abokin tarayya fi mahasini cikin a kyawunsa ba wani wanda za ka ce wai gashi ya yi kama da annabi ta fuskar kyau babu shi kadai ne a nan kan wahada ne la sharika lahu a wajen mahasin kyawawan halittu ko ɗabi'u ko halaye fajauharul husni wato gwal zinari nasu fihi da annabi gairu mun kasimi da an ka tashi bashi aka yi gaba ɗaya ba amma raba ba irin da aka wa annabi yusuf shi annabi raba biyu aka yi an gane sai aka ba shi rabi rabin kuma sai aka raba ma sauran mutanen duniya to shi manzo Allah gaba ɗai zinarin son gaba ɗai aka aka ba shi a zatinsa gaba ɗaya kaga iyaka kyau annan da ka bar ka ƙaurace ma madda'atun nasara abinda kiristoci suka yi da'awarsa fi nabiyihi mu ga annabinsu annabi isa wasu su ce shi annabi isa allah ne wasu ce dan allah ne to kai ka bar wannan karka ce annabi allah karka kira shi dan allah wa hakun bi ma ita amma ka yi hukunci da duk abin da ka ga dama madahan ta fuskar yabo in dai yabo ne in dai wannan yabon bai shahi jingina masa ilahantaka ba to ka yabe shi babu komai fihi ga annabi wa take ne kuma ka sa hikima eh in za ka yabo ka sa hikima wannan kamar yana gaya mu masu yabon manzon Allah ka'idodi ne ko ba haka kar ka zo yabon manzon Allah kila na'am baka jingina mai ilahantaka amma ka haɗu wasu kalmomi waɗanda ba su dace da shi ka faɗi kalmomi waɗanda ga zahiri sun ma kawo mai na ƙasu to shi yasa ya ce ba take ne ka sa hikima eh saboda haka ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya halitta amma da waɗannan sharuɗa da ya ambata duk wata siffa wadda ta shafi ilahantaka ba a jingina ma manzo Allah ita don shi ba Allah bane duk wani na ƙasu kuma ba za a jingina masa shi ba an fahimta to wannan shi ne su masu yaban nasa da sun yi la'akari da wannan kaga da an huta wansu ka jingina ila zatihi zuwa ga gangar halittarsa zatin halittarsa ma shi ita abin da ka ga dama min sharafin na daraja in dai abu kaza daraja ne banda wancan da an ya gabata in dai daraja ne to ka jingina wa zatin manzon Allah wansub ila qadarihi kuma ka jingina zuwa ga darajarsa kimarsa ma shi ita abin da ka ga dama min izamin na girma kai shi dai abin da ke zai ke in dai ba za ka ce Allah annabi Allah ba ne ko ka ɗauko wata siffa ta Allah ka bashi ko ka rage mai matsayi to duk abin da ka gada ma ka faɗa shi ne yake son ya nuna maka fa inna fadlallahi dalilin da yasa na gaya maka wannan ya kawo maka jimla ta aliliya saboda falalar manzo Allah laisa lahu haddun bai da iyaka ba wanda zai ce ma ga iyakar falalar manzon Allah fa yi uri ba an huna da kun bale a samu wani mai magana da harshe ya yi bayanin falalar tashi ya sako ne malami iya zo zai magana a kan manzon Allah zai iya nashi kokari akhlaqul mustafa menene tarihin annabi al-khasa'isul kubra haka dai mu'jizatul rasul kowa zai dan kawo abin da yake iyawa ya bar saura an gane? to shi ne fayi'uribu an hunatikun bifami balle wani mai magana da harshe ya yi bayani an daga falalar mamman Allah bifami da baki tun da bai da iyaka tun da bai da iyaka ba zai iya kuma cewa ya zo ya yi bayani tun daga harkuwa ƙarshe to sai bige ka da lauya ce launa sabat ƙadarahu ayatuhu izama ayatuhu mu'ujizozin da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam launa sabat qadarahu da sun kai girman darajarsa wato irin yadda annabi yake da kima da daraja to da a ce mu'ujizozin da Allah madaukakin sarki ya bashi eh da a ce sun kai sun yi daidai wa daida ya zama wajen wajen girma da ɗaukaka to da ahyasmuhu da sunan annabi ya rayar da darisar rimami rugaggen kashi shi na yudu a lokacin da aka kira sunan annabi da za ka samu gawa kila da ta shekara ɗari da rasuwa ka samu kashi to da kana kiran sunan annabi misali ka ce allah ka rayar da wannan mamaci saboda sunan annabi sallallahu alaihi wasallam to da kashin nan ya rayu inda mu'jizozin annabi sun kai darajar kimarsa da darajarsa amma saboda kimarsa tarin jayi mu'jizojin nasa to shi yasa ba a samu wannan cikin mu'jizozin ba yasa ko ka kira ka shi yanzu ko ka kira suna ne ba zai rayu ba ba zan gwagwan gada abin da yake nufi wato yana sai nuna maka kimar annabi ta marin jayi mu'jizozin nasa duk da wannan magana tashi akwai abin dubawa ciki domin cikin mu'ujizozin da akwai alkur'ani wadda ita ce babban mu'ujiza ta ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nufin dukkanin mu'ujizozi wannan akwai kuskure da Allah ya baiwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma yana nufin wasu mu'ujizozi da Allah ya bashi to wannan kaga babu iskali babu rudu eh to kuma haka ya kamata mu kyautata masa zato yawa domin alkur'ani yana gaban kowa tunda magana ce ta Allah sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ko ba haka ba yawa saboda haka qur'ani ya fi komai kima har annabi ya fi ya kima eh saboda sifa ce ta Allah to da yace ayatuhu in yana nufin sashin mu'ujizojin da Allah ya baiwa annabi to wannan babu ishkali yawwa kenan sai a fassara baitin da cewa launa sabat qadarahu ayatuhu da wani sashi na mu'uzuzozin da Allah ya baiwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama eh sun yi daidai da kima da darajarsa da Allah ya bashi ya zaman ta fuskar girma to aha yasmuhu da ya rayar da sunansa da sunansa kai ya rayar da darisar rimami kashi wanda ya rugurwe daris shine abin da ya tsoho ya rugurguje gaba daya shi ake kira daris haina yudo a lokacin da ake kiran suna annabi sallallahu alaihi wasallama amma saboda mu'uzozin ba su kai ƙarfin da girma da ɗaukaka na ainihin darajar manzo Allah ba to shi yasa wannan bai faru ba lam yamtahinna annabi bai jarrabe mu bai mata ayal uqulu bihi da abin da hankula suke gaza suke kasawa wajen fahimtarsa ma'ana addinin da annabi ya zo mana da shi babu wani abu wanda hankali baya iya fahimta za ga duk abubuwan da annabi ya zo da shi na sunnoni hankali na iya fahimta su to shine lam yamtahimna annabi bai jarrabe mu bai mata ayal uqulu da abinda hankula ke gazawa wajen fahimta bihi da shi kuma hirsan alaina saboda tsananin kwaɗayi a kanmu falam nartab shi ya samu ko ba mu taɓa shakka a kan annabi ba da an ce annabi ya ce kaza inda ya tabbata mun yadda walam nahimi kuma ba mu taɓa ɗi maucewa ba mu ce kai wuri annabi ya faɗi kaza amma kai mi kaza ke nufi a'yal wara fahimu ma'anahu fahimu ma'anahu kai fahimtar haƙiƙanin manzon Allah a'yal wara ya gaji yadda halittun duniya gaba daya har yanzu ba a taɓa samun wanda ya ce zai yi bayanin haƙiƙanin manzon Allah ba a taɓa ba sai ce falaisa yura lil qurbi annabi bai kasance wanda ake gani ta kusa ba wal bu'di ko ta nesa fihi gare shi ghairan munfahimi face sai ya cika ido ga mai ganin nasa in ta nesa zaka kalle shi zai cika ma ido in ta kusa ma zaka kalle shi zai cika ma ido to ya za a yi ka iya bayanin hakikarsa kallon nashi ma ya zalla lura to shine falaisa yura annabi bai zamo ana ganin sabalil qurbi ta kusa wal bu'di da ta nesa fihi game da ma'anar tasa ghaira munfakhimi face yana mai cika ido ga mai ganin nasa kashamsi kai annabi kamar rana yake tazharu lil ainaini min bu'din sagiratan tazharu rana na bayyana sagiratan yar karama lil ainaini ga idanu guda biyu min bu'din daga nesa in idanu sun kalle ta zaka ganta yar karama amma watakillu tana gajiyar da a tsarfa gani ko idanu min amami in an kusance ta da zara an ɗan gangaro da ita ƙasa-ƙasa kusa ga idanunka kuma shi kenan ba za ka iya kallon ta ba to kamar haka mazu Allah yi to kaga bayanin wannan yana da ni eh yana da wahala eh sa sahabban ma sai dai su faɗi wani abu su faɗi iya abin da suke iya fahimta amma ba komai suke iya faɗi daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba ne ya kamata mu tsaya inda mun samu har shahi biyu wani sati sai mu tashi shafi na bakwai wa kaifa yudriku fi dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallaw anhu bil hulami kama balagu ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim babu tambaya to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi